أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسلام شيخ بركاتهم فسكري عند مكتئا زام تاشي كتاب الأيمان wato littafi na rantsuwa littafin da zai mana bayani game da rantsuwa muna da rantsuwa kala-kala daban-daban to shine littafin zai mana bayani akan wato rantsuwa shine ce wahiya lagiyatun kal halati ala galabati zanni wa gamusu kal kazibi amdan wa mun aqidatun ala ma yumkinuhu fi'luhu to ita rantsuwa ta kaso guda uku kaso na farko ce akwai rantsuwa wata ke wahiya lagiyatun ita ce wato rantsuwa ta yasashen zance rantsuwa wadda ita kalhalafi ala galibatin zani shi ne mutum ya yi rantsuwa a bisa mafi rinjayen zato shi a zatansa abin haka yake har ya yi rantsuwa a kan abin to wannan ita ma wato ita ma rantsuwa ce wannan wadda ita ba a kafara a kanta saboda mun sani rantsuwar akwai waɗanda ake kafara a kansu akwai wadda ba a kafara a kansu akwai wadda ita ba a kafara kuma dole ya kanemi gafara Allah subhanahu wata'ala to ita wannan ya fi shiyar zancen ita wannan ba a kafara a kanta ba a yi mata kafara saboda me saboda kai a zatanka abin haka yake sai daga baya ya bayyana ba haka abin yake ba kamar mutum ne ya zo wucewa da ya zo wucewa sai ka gan shi da wannan farfarin kaya to da ka gan shi da farfarin kaya jin kaɗan kuma sai a ga wani can ya wuce da babban kaya shikenan to wannan mutumin da ya wuce da farfarin kaya a farko ka san shi da suna wato zaidu shi kuma wancan mai farfarin mai wannan babbakun kaya da ya wuce wanda ya hango ne sai gane ai zaidin ne kai baka san ai ya ji ya canzo kaya ba ya wuto ya dawo shine he sai wannan dan uwan naka yake cewa wancan fa zaidu ne yake cewa wallahi ba zaidu bane aka ce zaidu ne ce wallahi ba shi bane ba saboda ai zaidu ya wuce nan nan ya wuce da babbakun kaya kuma sai abin sai da zaidin ya kusanto sai a ga lalle in shi din ne zaidin ne to kaga shi a zaton shi a zaton shi wato ba zaidu bane ba a zaton shi ba zaidu bane saboda shi dai ya ga zaidu ya wuce da farfaran kaya dan haka ba shi bane ba to wannan ba kafara akai wa gamusin akwai kuma rantsuwa wadda ke wato gamus wadda ita ce kalkazibi ita kaman ƙarya ne amdan da gangan haka yake kai kana sani abin nan ba haka yake ba ka zo kawai ka ce wallahi haka yake kuma ka san ba haka yake ba to wannan kafara ma ba a yi kawai dai gafara Allah mutum shi zai nema wa min aqidatu da kuma wadda take rantsuwa ta kullawa wadda a zuciyarka karaya kuma kayi niyyar cewa a kayi rantsuwa akan wannan abin kai sai ka aikata sai kai sai ka aikata wannan abin to wannan rantsuwa ta kullawa wadda zaka kulla da gaske idan abin bai faru ba sai ka yi kafara a kai shi ne ce alama yumkin hutu ido shi ne abu abin da aikata shi zai iya yiwa ka yi rantsuwa ka ce sai ka aikata wannan shi ne ake yin kafara a kanta wahiya billahi to ita rantsuwa ana yi da Allah za a ce wallahi tallahi billahi da la ilaha illa wa ita ce rantsuwa wa asma'ihi ana yi kuma da wato da sunayensa ka ce ina rantsuwa na rantse da Allah ar-Rahman ko kuma na rantsi da girman Allah ar-Rahman ko ar-Rahim cikin dai sunayensa wasu fatihi da sifofinsa kuma wa qauluhu haka nan kuma da fatarsa nan zai za a faɗi nau'o'in rantsuwan ne na mun aqidatun nan na kullawa da mutum ya kira a cikin zuciyarsa za a faɗa mana akwai rantsuwa akwai kalmomi da za ka yi amfani da su na rantsuwai ba sai ka ce wallahi tallahi ba ko da za ka yi rantsuwa wato da za ka yi rantsuwa da wata kalma wadda a zuciyarka kare rantsuwa ce ka kulla kuma an santa ita wannan kalmai an santa idan aka wato faɗe ta ana nufin rantsuwa ne wa kaulu shi ne ce kaman faɗan ka ce uqsim na rantsi eh na rantsi to amma baka ambaci na rantsi da Allah ba baka ambaci Allah ba amma ka ce uqsim na rantsi sai na yi kaza to amma a zuciyarka kana nufin ka rantsi da Allah sai ka aikata kaza au a azim ko kuma mutum ya raya ya ce na rai sai na yi kaza kuma a zuciyarka kana nufin rantsuwa ne kai to wannan gaba ɗaya sai an yi kafara to shine ce in arada billahi idan yi nufi da Allah a cikin zuciyarsa din da ya faɗi wannan to sai yayi rantsuwa la bin nabi a banda inda ya raya a zuciyar shi da annabi ma'ana da yake na rantsi sai a zuciyar ka ce ma'ana ka rantsi da annabi a zuciyar kana nufin da annabi ka rantsi din to nan ba sai kayi kafara ba wal ka'aba ko kuma ka raya da ka'aba a zuciyarka au huwa yahudiyun ko kuma ya raya a zuciyar shi na rantsi sai na aikata kaza in ba haka ba ni ba yahudi ne wani hauhu da makamancinsa au bari umminan lahi ko kuma ka ce na rantsi sai na aikata kaza a zuciyarka sai karya cewa idan ban aikata ba to ni ku ce ni daga Allah ma'ana ni ba na Allah bane ba eh wato sai karya haka a zuciyarka to wannan yace wa yastaghfirullah li zalika duk sai ka nemi gafara ga Allah idan ka rantsi da annabi ko da Ka'aba ko da Yahude da makamancinsa yace falau kala da kun mutum zai ce a ƙasamtu na rantsi da af'alanna sai na aikata kaza karen wato ka ce na rantsi sai na aikata kaza to amma a zuciyarka ka ce wato kana nufi da Allah an fahimta ko kaman bayanin da muke na bayanan akasim au a azum din nan yace ka rantsi ai kana nufi da Allah to in kasa da aqdal yamini in yayi nufin kullawar rantsuwa a zuciyar shi ala nafsi a bisa kansa to da zimatu ta lazance mishi la mujarrada mas'alatin a banda kawai mujarradin ita wannan rantsuwa kace na rantsi sai nayi kaza amma a zuciyarka baka yi niyya wato yin wannan rantsuwa da Allah ba ba da Allah kake nufi ba baka yi niyya da komai ba kawai kai kace kawai na rantsi sai nayi kaza to amma a zuciyarka ba wai kana nufin da Allah ba to wannan shine aka ce ita ma banda wannan ita ma wannan ba magana kafara akan ta wa huwa fi la af'alanna sannan ita rantsuwa tana kasancewa ne a cikin la'af alan na mutum yake wallahi sai na yi kaza ma'ana na rintse sai na aikata kaza au illam af'al ko kuma in ban aikata kaza ba na rintse sai na yi wato na rintse da Allah sai na yi kafara in ban aikata ba na rintse in ban aikata ba to shi kenan ma'ana a zuciyarka in baka aikata ba to sai ka yi kafara to shi ma rantsuwa tana kasancewa ne da haka wadda ita ce ake kira ala hinsin ma'ana ita ce ake kira al-yaminul hinsi da yake akwai yaminul hinsi akwai yaminul birri to wannan ita ce yaminul hinsi wanda mutum zai ce na rantsi sai na aikata kaza ko kuma na rantsi in ban aikata kaza ba to shikenan ma'ana a zuciyarka in baka aikata ba to kayi rantsuwa ne sai kayi kafara wa fi la fa'altu idan kuma a cikin cewa ne wallahi ba zan aikata kaza ba an fahimta ko wa in fa'altu ko kuma ka ce wallahi in na aikata kaza to shi ke sai na yi kafara to wannan ita ma babu kafara a kanta inda dama ai ba aikatawar za ka yi ba yawa ba aikatawar za ka yi ba to shi wannan shi ma ba kafara ita ce ake kira ala yaminil birri yawa ala yaminil birri ake kiran ita wannan rantsuwar wa yata haqqaqul insu bi fawtil mahalufi alayhi yace kai yana tabbatuwa bi fawtil mahalufi alayhi da rantsi da kaucewar abin da aka yi rantsuwar a kansa idan aka ce jinsin ma'ana ana nufin kafara tana tabbata a kanka wato shi ne kayi kai kayi rantsuwa za ka yi amma ba ka yi ba to don haka alhins kenan don haka kafara ta kama ka to shine wai ta haƙa ulhinsu kafara tana sai kafara tana wato tana tabbatuwa bi kautil ma'rufi alayhi da da wucewar abin da aka yi rantsuwar a kansa kace na rantsi kafin magariba sai na shiga cikin garin makka an fahimta to kuma sai magariba ta wadi baka shiga cikin garin makka ba to dan haka kaga ya tsere kenan ko to sai kai kafara to shine ce ka kauli kaman fadar mutum yace la adakulanna yawma yau din nan munin yau din nan wallahi sai na shiga gari kaza to fagara batin shamsu sai rana ta fadi kuma walam ya da kulbi shiga ba to dan haka sai yayi kafara sannan yace a kabbara wato a kafara kuma wato utabarun niyyatu ana lura da niyya ne a zuciyar mutum wato mutum ne yayi niyya akai abinda mutum yayi niyya akan sa to kenan. guri ɗaya ne ke ba a kula da niyyar mutum shine idan aka zo a gaban alƙali alƙali yana wakilta wanda zai rantsar da wanda za a sa rantsuwa to wanda wanda alƙali ya wakilta aka je wajen rantsuwa daidai inda ake rantsuwa da mutumin da za a rantsar da shi shi kenan sai aka za ka ce to kai rantsuwa ka ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa to shi kuma da ya tashi yin rantsuwai ya san ƙarya yake yi bai son ya rantsuwai akan wannan niyya abin da za a rantsar da shi kamar misali wato ya ce a kamar misali an kawo shi ƙara an ce ya doki kaya to shi kenan sai ce shi bai doka ba har aka zo wajen alƙali sai alƙali ya zo zai rantsar da shi akan cewa ya doki kaya to da aka zo wajen rantsuwai to wanda alƙali ke wakiltawa yana rantsar da mutane sai ce to za ka yi niyya za ka yi niyya kuma ni ma zan rantsar da kai da niyyar cewa baka ɗauki kaya ba to shi kenan kai kuma da ka tashi tun da ka an ce ana kula da niyya to shi kenan kai kuma da ka ce da ka tashi sai kai niyya a zuciyarka da cewa na rantse da Allah ban ɗauki kaya a kaina ba to ana kai tana nufin wai a zuciyarka kai ka rantse da Allah baka ɗaukan wato baka aza kaya a saman kanka ba ba wai baka ɗauki kayansa ba to ka kai niyyar ka baka baka ɗauki kaya a kanka ba to don haka wannan rantsuwar ba ta yi ba ta wannan wanda ya rantsar da kai da ita ake kula amma in ba ita ba to duk abin da duk rantsuwar da ta kama ana niyya ne akan wannan kawai mutum ya ce din yau din nan wunin yau din nan kafin rana ta faɗi wunin yau din nan kafin rana ta faɗi sai na shiga kaman wato Kano sai na shiga Kano to sai ya zamo kai a zuciyarka kana nufin sai ka je wuce yawa sai ka je wuce kana zuwa wuce shi kenan to shikenan idan ya zama rana ta faɗi baka shigo cikin Kano ba kana wujud sai ka ce to ai dama aniya na a cikin zuciya ta wujud nake ne to shikenan za a kula da wannan ne summal ba'isu sannan kuma ana kula da me ya jawo rantsuwar me ya jawo rantsuwar kamar misali a mutum ne hanya ba kyau hanya ba ta da kyau akwai wata hanya da ake bi wadda ba ta da kyau ake zuwa wani gari to sai hanyar ta kataltali ta gurgurce babu wata hanyar da mota za ta bi cikin jin daɗi da kabu da motar ma lalacewa za ta sai ka ce na rintsi da Allah ba zan ƙara bin wannan hanyar ba ana nan sai aka zo aka gyara hanyar nan aka yi mata titi da aka yi mata titi kawai sai ka zo ka bi ka wuce sai wani ya zo rike kai ce kai ba ka rintsi ba ka ce ba za ka biyo ba za ka sake biyo wannan hanyar ba to nan gurin sai ka ce a to ai ni ina nufin ba zan sake biyowa wannan hanyar ba a kurjenta haka wato a ta lalace yanzu kuma an yi mata titi to shi kenan shi ma wannan ba sai yayi kafara ba dan haka za a kula da meye ne dalilin rantsuwa abin da ya jawo rantsuwa sun malkufu sannan kuma ana kula da al'ada ana kula da al'ada kuma mutum ya ce a na rantsi da Allah yau sai na siyo na kam wato sai na siyo maka nama shi kenan da aka tashi da ka je sai ka siyo kifi ka kawo da ka siyo kifi ka kawo kaga kifi ma nama ne to amma ba shi ake kira da nama ba wanda ake kira da nama naman dabbobi naman shanu su ake kira da nama amma kifi kaga shi ba a kiran shi nama a al'ada to amma kuma nama ne shi ma amma ba a kiran shi nama idan a ce wato kifi sai da a kira ainihin suna to sai ka siyo kifi to don haka yanzu za a kula ai tun da cewa kai nama wannan kifin ba nama bane ba a al'ada don haka sai ka je ka siyo naman kuma tun da baka siyo shi ba kai ka fara yawwa summal wada'u sannan kuma za a kula da abinda wannan kalmar ta larabci din take nufi idan aka tashi rantsuwa eh kamar misali mutum ya ce a mutum ya ce wato a amalul kaza a amalul kaza ai sai na aikata kaza to ai a amalu ba ta zu wato a lokacin ba ta zuwa ba a amfani da ita a larabci ma'ana a wajen wato rantsuwa kenan ba a amfani da ita sai dai amma an sani ana amfani da akasin wato rantsuwa ne ana amfani da ni da aiman ana amfani da ahalafu ana amfani da a'azam saboda duk na rayawa ne a cikin zuciya a'azamu na raya a zuciyata akasamu na rantsi ahalafu na rantsi a yi man na rantsi to gaba ɗaya duk wannan za a kula da in yi rantsuwa da wannan to shi kenan za a ce idan bai cika ba kuma ya raya a zuciyar shi to zai kafara idan kuma bai ta rantsuwa ba kawai dai ce a amalu a amalu bai yi amfani bai ce balla a amalu ba tunda kaga lamun ita ma ana rantsuwa da ita kawai dai ce a amalu kawai bai san yadda a amalu ba to shi ma wannan sai ya yi kafara faman halafa la shariktu li fulani ma'an wanda ya rantsuwa kuma cewa wai ba zai sha ruwa ga wani ba ba zai sha ruwa ga wani ba yuridu adam al-intifa'i bi mali yana nufin ba zai amfani da ruwansa ba kwata-kwata au qat'a min nafi ko kuma ya yanke baiwarsa ma'ana ya ce ni duk abin da ya zo ga wani in dai in dai abin ya shafi wani to wallahi ba zan ƙara amfani da shi ba sai ka faɗi wannan to shi ya ce halisa ya yi kari walau bi silkin yuki bi ko da da kauzare ni da zai yi dinki da shi ya je ya ɗauko na wanan nan da ya ce ba zai ƙara amfani da wani abu na shi ba in dai ya shafi shi to ko da zare ni to halisa ya yi kari don haka sai ya yi kafara yau don haka sai ya yi kafara auka da ko kuma ya ce la sakantu ma'a fulani lazima hul intiqalu bi ahlihi wa mata'ihi bi dari ko kuma ya ce la sakantu ni wallahi ba zan sake zama ba ma'a fulani tare da wani a cikin gida ba ba zan sake zama a cikin gida ba tare da wani kamar misali gidan haya ne a kama so biyu ya ce ba zan sake zama da wani ba a cikin gida ba to haka ce lazimahu ya lazimce mashi al'intiqalu ya ciro bi ahlihi da ahalinsa wa mata'i da kayansa gaba ɗaya bidaran a gidan kawai ya bar gida ba wai zai ce ba to shi shikenan kawai sai dai rinka tura ahalin wato sai dai rinka tura sako a jiya dauko mai abin da za a dauko mai a cikin gida a'a shi karin kansa shi karin kansa ba zai sake yi ba an gane ko ma'ana sai ya fitar da ahalinsa kuma sai ya fitar da kayansa gaba ɗaya fa in arada fi baladi idan yayi nufin cewa ai ba zai sake zama ba a cikin garinsa mana a cikin garinsa tare da da wani ba yayin rantsuwa to shi ma fa'ila fauka salasati amyal dan haka sai ya tashi daga garin nan ya tafi tsawon tafiyar mil uku sannan ya je tun daga daga nan kuma sai ya zauna duk inda yake so amma cikin garin sai ya tafi kuma in ya fita garin a tsawon tafiyar mil uku tsakanin shi da garin sai ya fita daga wannan gurin au halafa ko kuma mutum ya rantse la yalbisu sauban shi ba zai sanya tufafi ba wa huwa labisu kuma alhali yana sanye da shi a tare da shi a wannan lokacin yace ba zai sake sanya wannan tufafin ba yayin rantsuwa au la yarkabu dabatan ko kuma ya rantsuwa ba zai sake hawan dabba ba wa huwa rakibuha kuma alhali yana akan wannan dabbai au la yadkhulu baitan ko kuma yace ba zai sake shiga gida ba wa huwa fihi kuma yana cikin gida to lazimahul mubadaratu ila tawriki ya lazimce mashi ya gaggawa ya bar wannan abin da ya rantsuwa a kansa kuma yana tare da shi in tufafin ne ya sauyi ya ce in dabban ne ya sauyi ya sauka in gidan ne ya sauyi ya fita illa an yurida istiqnafa sai dai in yayi nufin cewa ba zai sake sanyawa ba ba zai sake ba idan yana nufin cewa idan ya cire tufafin nan to take nan ba zai sake sanyawa ba ko kuma ya nufin cewa idan ya sauka da dabban nan in ya kai inda zai je ba zai sake hawanta ba to wannan shi kenan sai a bari kuma har sai ya kai inda zai je amma in dai ba haka yake nufi ba kawai ce shi zai sanya wannan tufafin ba ya yi rantsuwa ba zai sanya ba to taken kenan sai ya cire shi yawwa au halafa la ya akulu shay'an bi ainihi ko kuma ya rantsuwa ba zai ci wani abu ba bi ainihi da ainihinsa ma'ana wato ya ce shi ba zai sake cin wake ba misali kaga wake ai ana sarrafa shi ko ya koma alala in ya koma alala wato in aka yi shi ya koma Allah ya zama alala sai dai a ce alala ce aka yi ta da wake amma ba ainihin waken bane ba ba ainihin waken bane ba to he rantsuwa ba zan sake cin wake ba shine da ainihin sa ma'ana bai faɗi wani tasrifin da aka yi masa ba to fanta kala an sifatihi shikenan a to fanta kala an sifati to kamar ya ci wato fanta kala an sifati ya ciru daga sifai tashi shi ma ba zai ci ba ma'ana kamar alalai to ta ma ba zai ci ba tunda ya ce ba zai kara cin wake ba tunda ai alalai wake ce don haka ba zai sake ci ba fa in arada ma dama ala tilka sifati idan kuma yana nufi a zuciyar shi saboda ai an ce can ba da ana fada ana cewa wato mun yi gani mun ce wato tabarin niyatu ana kula da niyya idan kuma yayi nufin ai ma dama ala tilka sifati matukar ya dawwama a bisa wannan sifai na waken na kwayar waken ba tare da an jirkita shi ba shine ba zai sake cin shi ba to shi kenan eh wa illa in kuma bai yi niyyar yin haka ba kawai dai ya ce ba zai sake cin wake ba to hanisa wannan yayi kai shi ma sai yayi kafara inda ya ci alala ko ya ci kosai da ake yi da waken au ala shay'in au ashiya'in ko kuma yayin rantsuwa ala in abu sabarun wani abu ya ce wallahi ba zan sake yin wato ba zan sake yin kaza ba au ashiyai ko kuma ya ce ba zan sake yin wasu abubuwa ba kamar jam'i ne ce ma'ana ya ce wallahi ba zan ƙara hawan keke ba to kaga keke kala kala yana da yawa keke kala kala ne to shi kenan fafa alal ba'aba sai ya hau wani tashin sai aka samu wani sabon keke ya shigo wani ɗan gajere haka misali kawai sai dai ya hau wannan keken ɗan gajera to shi ma wannan anisa ya yi kai sai ya yi kafara tunda ya ce aiki kini zai sake hawa ba kuma ɗan ƙaramin da aka hau shi ma shi wato shi ya hau ba za a kula ba da cewa wai ai ai a a ai yana nufin dogon keke shi kuma wannan ba za a kula da wannan ba tunda ya ce kawai ba zai sake hawa kowace keke ba to dan haka idan idan aka kawo wani gajeren keke haka ya hau to ba dama ya ce ai yana nufin babban keke wannan kuma ba zai ce haka ba wa yastawi al-amdu was sahw sannan ita rantsuwa wadda ake mata kafara tana daidaituwa da wadda aka yi da ganganta wadda aka yi kuma da mantuwa in dai da mantuwa kai kar to sai kai kafara in kuma da gangan kai kar shi ma sai kai kafara wai luga ta harimul halal sannan ana jefar da haramcin halal haramcin halal illa fi zawjatin wal amati sai dai a cikin mata da kuyanga ma'ana ka ce na rantsi da Allah na rantsi da Allah a na haramta wa kaina duk abin da Allah ya halatta mani wato ba zan yi ba kaga kawai dai sabo kenan to shine sai aka ce wannan ba zai yi ba za a jefar da wannan rantsuwai ba ma magana ma a ce ma ko za a yi kari a wannan abin kawai ma yayi kuskure saboda ai umarni ne na Allah kuma ma yayi rantsuwa ba zai bace wannan yayi kuskure dole sai ya aikata yawa dole sai ya aikata za a jefar da wannan shine ce sai dai a cikin mace saboda ita mace Allah ya halatta mishi amma shi ya so ya je ya auro ya zaba dan haka idan yau na rantsuwai mata shi kuma daga wannan lokacin ta sau wal a mata haka nan kuma kuyan gashi ma ta sau idan wato ta abin ga kai ita ma ta intu yawa ita ma ta intu idan kuma yana aurenta to ita ma ku yanke ita ma dai ta faku duk da haka yawwa fa yadda zan mutsala ku dan haka wannan sakin ya lazumce mishi wal itku da yan tawai shi ma shi kenan ya zama wannan wannan ku yanga ta yanki kawai daga wannan lokacin wallahu ta'ala alam to alhamdulillah